بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allahu tabaraka wa ta'ala su dama da lokaci da ya bamu domin ci gaba da karatu cikin littafin na sharhu sunna littafin malam barbahari yau 24 ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1446 daidai da 22 ga watan ɗaya miladiyar isa ɗan maryam 2025 ubangiji Allah kai mana jagora wancan darasi da ya gabata mun fara karatu ne cikin inda malin ya kawo maganar mai littafin kafin ya shiga sharhin yace qala al-mu'allifu rahimahullah wal imanu bi anna jannata haqqun wan naru haqqun haka nan musulmi dole yayi imani cewar aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce wa annahuma makhluqatani kuma da aljannar da wutar suna nan a halice an halice su aljannatu fi sama'i sabi'a ita aljanna a inda take a sama ta bakwai wa saƙafuha al'arshu murfin aljannar a sama ta bakwai rufin aljannar shine al'arshu al'arshu ce ce mata murfi a sama ta bakwai wannan ta hatal ardi ita kuma wuta tana ƙarƙashin ƙasa a sabi'a a sufula ƙasa ta bakwai can ta ƙasa wahuma makalokata naka da wutar da aljannar an halicce su kada alimallahu ta'ala kuma hakika allah maɗaukakin sarki ya san adada ahal janna ya san yawan ‘yan aljanna wa manya da kulha da masu shigarta wa adada ahalin nari Allah ya san adadin yawan ‘yan wuta wa manya da kulha da wadda zai shige ta la ya funiya ne abadin da wutar da aljannar har abada ba sa karewa bikahu ma ma bika'illahi wanzuwarsu yana tare da wanzuwar Allah Uh, abadal abidin har abadan abada da har uh, dahirin tsawon zamuna wa adamu alaihi salamu kana fil jadda albaqiya albakhluqa al annabi adam alaihi salam ai ya kasance a cikin aljanna fa ukhrija minha sai aka fitar da shi daga aljannar ba'da ma asalla bayan ya saba Allah mai girma da daukaka sharhul min arkanil imani na daga cikin rukunan imani al'imani bil yawmil akhiri bi jami'i ma fihi ka yi imani da ranar lahira da duk abin da yake cikinsa wa min mafil yawmil akhiri daga cikin abin da ke lahirar aljannatu wa nar akwai aljanna da wuta wa huma daral jaza su biyun anan ne gidan sakamako yake fal mu'minun fil janna mu'mine suna cikin aljanna allati wa'idat lil muttaqin wadda aka yi tattalinta saboda masu takawa wal kuffar fin nari kafire suna cikin wuta allati wa'idat lil kafirina wadda aka tattale ta dan kafirai fahuma darul jaza dan haka su aljanna da wuta nan ne gidan sakamako wa duniya daru amalin ita kuma duniya gidan aiki ne walaysa fiha jaza'un ba sakamako a duniya wal'akaratu daru jaza'in lahira kuma gidan sakamako ne wale safiya amalin ba aiki a lahira da ka an raba a duniya za ka yi aiki don ka nemi lahira ko ka yi aiki da za ka shiga gidan wuta ko ka yi aiki da za ka shiga gidan aljanna ko san kowane aiki ake a shiga wutar aiki ake a shiga aljannar aiki ake a shiga amma kuma aikin shiga wuta ya fi na aljanna wahala aikin shiga aljanna bai da wahala aikin shiga wata fi wahala ina ba ta fahimce ne yanzu kaddara misali mu dauki misali da mai kallon dodo ana dodo a kwanan a babaldu daga nan zai biya kudin mota ko ya hawa mashin ɗinsa ya zuba mai ya je can a guje nan da gudu nan da gudu a dake shi a nan a yi kaza ya gumi ya gaji amma ba aikin wuta ne ya yi daidai da sallar nafila raka'a biyu raka'a biyu za ka yi kawai a cikin minti biyar ta yi yawa kenan ma na ka aikin aljanna sauƙi ne da shi ka ba da naira hamsin fi sabilillahi wancan da ya tafi kallon dodon sai ya kashe naira dubu ɗaya kai kuma ƙila dalilin hamsin ka shiga aljanna wancan kuma dubu ɗayan sai ya shiga wuta saboda ita da aka aikin shiga wuta ya fi aikin shiga aljanna wahala aikin shiga aljanna bai da wahala na'am wa duniya daru a faman lam yu'min bil jannati wan nari kuma duk wanda bai yi imani da aljanna da wuta ba fa huwa kafirun shi kafiri ne li'annahu la budda an yashmala al imanu kullama saha fil yawm al akhir dum ba makawa dole sai imani ya tattaro duk abin da yake cikin lahira wa min zalika aljannatu wan nar daga ciki kuma akwai wuta da aljanna hadha mazkurun fil qur'an wannan a ambace yake wato qur'ani ya ambato shi fi mawadi'i a gurare da yawa fallazi yakfuru bihima wanda yake kafirce ma aljanna da wuta au yu'awwiluhuma ko kuma ya yi tawilinsu kal karamita kamar masu aƙida ta karamita ƙungiya ce walbatiniya da kuma ƙungiyar batiniya fa'innahum yu'awwalunahuma suna tawilinsu fa haula'i kuffarun billahi waɗannan sun kafirce mu Allah mai girma da ɗaukaka fala budda min al-imani bil jannati wan nar dole ne ba makawa sai an yi imani da wuta da aljanna wa'annahuma darani haƙiƙatani biyun gidaje ne tabbatattu daru lilmutaki wa daru lilkafirin ɗaya gidan na masu tsoron Allah ɗaya gidan na kafirai wahuma baƙiyatani kuma suna nan wanzazzu wahuma mawujudatani suna nan samammu al'ana a yanzu haka a yanzu haka akwai ginin wuta da aljanna makhalukata ne kuma halittattu ne an halitta su al'ana a yanzu wa baƙiyata ne kuma suna nan layafin yani ba sa ƙarewa ƙala ta'ala fil janna allah maɗaukakin sarki ya yi magana akan aljanna ya ce wa iddat lil muttaqina an yi tattalinta don masu takawa ali imrana aya ta 133 wa ƙala finnari kuma sai ya magana akan wuta sai ya ce oidat lil kafirina an yi tattalin wuta don kafirai ali imrana aya ta 131 wa kalmatu uiddat kalmar uiddat din nan tattalin dalilin ala annaha mawjuda hujja ce akan cewar wutar da aljanna samamu ne mu'adda kuma an tanade su walaysa ma'anahu an annaha tukhlaqu fima ba'd ba wai tana nufin za a halicce su ne baya ba wato sai an ga hisabi a yi halittar ba haka yake nufi ba suna nan bi dalili saboda wata hujjar annan nabiya sallallahu alaihi wasallama zakara a shi'a annabi ya ambaci wasu abubuwa sallallahu alaihi wasallama tadullu ala wujudil jannati wan nar wanda ke nuni akan samuwar aljanna da wuta minha qauluhu sallallahu alaihi wasallama inna shiddatal harbi min fahi jahannama annabi ce tsananin zafi numfashin jahannama ne tsananin zafi numfashin jahannama ne ya za a samu numfashi daga abin da baya nan wa fi shiddatul bardi kuma sai ya ce akan tsananin sanyi ja'alallahu li jahannama nafasaini Allah maɗaukakin sarki ya sanya wata jahannama numfasawa sau biyu a kowace shekara za ta numfasa sau ɗaya sau biyu a nafsan tusaifi ɗaya numfashin lokacin bazara mun san bazara ko lokacin da ake tsamanin ruwan sama wazalika a harru mata jidu na ka samu wani lokacin shi ya fi kowane lokaci zafi wa nafsan fishita ɗaya numfashin kuma lokacin kaka wa zalika shiddatul bardi za ka sama lokacin ana tsananin zafi a sanyi afuwan za ka samu tsananin sanyi fahuwa min zam hariri jahannama na daga cikin numfashin wutar jahannama naka da sanyi da zafi duk numfashin jahannama ne fadalla ala annahuma mawjudatani kaga wannan hadisin yana kafa hujja cewar da wuta da aljanna suna nan samamu ne su wal jannatu kazalika mawjudatun a'adaha Allahu lil muttaqina aljanna samammiya ce an yi tanadinta don masu tsoron Allah wa wakkala fihi ma mala'ika sannan kowanne da aljanna da wutar an ɗora wani mala'ika da yake lura da su. Wafi hadis Ubada bin Samitin, radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam ƙala. A cikin wani hadisi don Ubada, ya ce, Manzan Allah ya ce, Sallallahu man shahida Allah ilaha illallah, wanda ya yadda ya shaida ba abin bautawa sai Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah kuma ya yadda ya tabbatar annabi Muhammad manzan Allah ne, wa anna Isa Abdullahi wa Rasulu kuma yadda ya tabbatar annabi Isa bawan Allah ne kuma manzan Allah ne, wa kalmatuhu alqaha ila Maryam kuma kalmarsa ce da ya jefa wa Maryam, wa ruhun minhu kuma annabi Isa ruhi ne daga wajen Allah, wa annal jannata haqqa kuma ya tabbatar aljanna gaskiya ce, wannan haqqa ya tabbatar wuta ma gaskiya ce, adakhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amali Allah zai shigar da shi aljanna a bisa abin da ya kasance na aiki kenan wannan abin da shafi tauhidi ya shafi aqida ma damar kai musulmi ne dole kai da waɗannan ash-shahid fi qawlihi shaida mahallin shahid a maganarsa bi annal jannata haqqun wa nar haqqun aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce wa fi istiftahin nabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ma manzon Allah idan zai bude sallar dare nafila ta dare innahu annahu qala to ga abin da yake cewa liqa'uka haqqun ya Allah saduwa da kai gaskiya ne wa wa'aduka haqqun alƙawarinka gaskiya ne wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta ma gaskiya ce kenan idan ka ga mutum bai yadda da wuta ko aljanna tabbatattu ba ne ila ɗan tatsini ne ko ɗan baɗiniya ne ko ɗan ƙadariya ne ƙauluhu fadansa da ya ce wa annahu ma makhalukatani da aljannar da wutar an halice su ne ai makhalukatan al'ana a yanzu haka suna nan a halice an halice su yanzu haka in ba kuma ta ko wani hoto da ke yawo a media wai hoton aljanna ko wai sun dasa wata kyamara a wata duniya ta menene ta ɗauko hoton aljanna to yanzu ka kai ma in gaskiya ne ka kafire ma ya da aljanna nan in ma in ma gaskiya ne ya ɗauko hoto ita nake Malam ya ce aljanna ta wata bakwai. Sakafuha abin da ke tsakanin darajar tsakanin wannan darajar annabi ce in za ku roƙi Allah aljanna to ku roƙi firdaus in za ku roƙi Allah aljanna ka ce Allah ka firdaus fa in awsat aljanna ta firdaus kuma Allah ya san azal annahu alima ahlul janna Allah ya san yan aljanna kuma faɗin aljannatu wannan da rani ba ke tani da aljanna da wuta gidaje ne aka ce wuta da aljanna tarayya da Allah kenan wa hum allazina yamna'una tasalluli fil mabi su ne talsala salsala a lokacin da ya wuce wa tasalsuli fil mustaqbal kuma suke hana salsala bibiya a lokaci mai zuwa jahalan minhum saboda wani jahilci daga wajen جل وعلا لا لا ثقة لا ثقة صفة من صفات ذاك shi Allah madaukakin sarki wanzuwar abadin abada din sifofin sifofin Allah an banta mun kuwa wato wanzuwa tabbatattuwa dadewa har abada sifar Allah ce Allah wa'ala amma da aka ce da wuta da aljanna suna nan wanzazzu to suna tare ne da wanzuwar Allah shi wanzuwar Allah shi a gudan kansa ne an fahimta wanzuwar wuta da aljanna kuma suna tare ne da wanzuwar Allah wato Allah ne ya kaddar haka fahiya abadiyatun a muktasaba Allah tun azal tun da baya baya azal ba za ka ce ga lokacin da aka faru Allah ba ko ya faru kansa ba tun azal yana nan to haka nan ma nan gaba ba za ka ce ga lokacin da Allah zai kare ba yana nan kaga kenan da wuta da jinin su yin su aka yi kuma sai aka samu su wanzuwa shi ko Allah ba yin su aka yi ba ina ba ta mun gane da haka wannan siffa ce ta Allah min sifatihi daga cikin siffofinsa sifatu zatiya siffa ta zati ƙauluhu faɗinsa biƙa'uhu ma ma biƙa'illahi abadal abidina wanzuwar su wuta da aljannar suna tare da wanzuwar Allah har abada biƙa'uhu ma ma biƙa'illahi wa biƙa'illahi la nihayatala kuma wanzuwar Allah ba ta da ƙarshe faka zalika bika aljanna wa nar haka nan ma wanzuwar wuta da aljanna ba ƙarshe la nihayata lahum ma basu da ƙarshe la tashabuhu bainal biqa'aini wal abadiyatayn naka babu kamanceceniya tsakanin wanzuwa ta wuta da aljanna da kuma abadiyya ta Allah kasa'ir sifat kaman da sauran sifofi qauluhu malam ya ce daharar dahirina daharar dahirina ta akirin da aka ce addahar a aka ce dahar aka ce addahirina na biyu ƙarfafa da ɗaya ne ƙaulo wa adamu alaihi salatu wassalamu kana fil jannatul baqiya makhluqa yace annabi adamu ai ya kasance a cikin aljanna ne baqiya wadda take na kuma halittacciya lamma khalaqallahu adam lokacin da Allah ya halicci annabi adamu wa hasala ma hasala min ikramillahi lahu abin da ya faru ya faru na karramawa da Allah yayi masa wa zahari fadlihi al malaika da ya falalarsa akan malaika hasadahu iblisu ala zalika to sai iblisu yayi wa annabi hasada akan wannan fifikon da Allah ya fifita shi akan su ba an yi da ku shedan jada wa asa Allah azza wa jalla ya saba wa Allah mai girma sadi wal kibri kuma saboda hasada da kuma girman kai da aka fara yi wa Allah a halittar Adamu take hasada da girman kai Allahu jalla wa ala qala li Adam Allah sai ya ce wa annabi Adam uskun anta wa zawjukal jannata da kai da matarka ku zauna aljanna wa kula minha ragadan haythu wace kuma sai jeho annabi Adam zuwa ƙasa wa qad ghafara Allahu Adamu li'annahu taba ila Allah ya nemi tuba a gurin Allah Ubangiji mun zalunci kawunanmu wa illam ta ya saba wa Ubangiji sai ya halaka. alaihi sannan ubangiji ya zaɓi sai ya karɓi tubansa ta a 121 fata ba tubansu amma iblis ɗinsa walam shi ya nisanta shi daga rahama na duwan sharri ya zama ƙaunar faɗinsa fa ukurje minha ba da ma'asallah janna bayan annaba adam ya saba wa Allah karɓi tubansa horo lakin na huta ba ilallah amma dai ya nemi tuba a guda amma zakar Allah zalika fil Qur'an kamar yadda Allah ya ambata haka a cikin Al-Qur'ani qal muallifu malam mai littafi yace rahimahullah wal imani bil masih dajjal kuma dole ne kai imani da annabi Isa dujal mai shafa dole ka yi ima cewa dujal yana nan yana zuwa yana hanya ya ma kusa zuwa ya alamu sun nuna sharhun min usul ahli sunna wal jama'a daga cikin usul na ahli sunna da jama'a al iman bil masihi dajjal kai imani da dujal mai shafa wa huwa rajulun shi dujal mutun ne min bani adam daga cikin yan adam ya khuruju fil yahudi wa yataba'uhu al yahudu zai fito a cikin yahudawa yahudawa su bi shi wa huwa al mahdi allazi yantazihu al yahud shine mahadin da yahudawa suke jira la'anal mahdi kullu yad'ihi domin shi mahadin kowa yana riyawa kowa da mahadinsa yahudawa da nasu nasarawa da nasu an gani 'yan shi'a da nasu ahalin suna da nasu al-yahudu yadda'unahu yahudawa suna riya shi a mahadi wa mahdihum huwa al-masihu dajjal shi mahadin yahudawa shine masihu dajjal an gani mahadin yahudawa shine wa masihi dajjal wa shi'a su kuma shi'a yantazuruna al-mahadi suna jiran mahadi ne al-mukhtafi fi sardani wanda yake buwacin sardan me sardan wani gini ne rufaffe da yake cin karkashin ƙasa a nan mahadinsu yake kama ya ƙuluna kamar yadda suke cewa min zuwatul husaini shi yana cikin zuriya ta husaini ne ƴaƴan aliyu husaini bin ali an gane wa ahlus sunna su kuma ahlus sunna wal jama'a yantazurul mahadi suna jiran mahadi ne allazi akhbara ahli rasul wanda manzo Allah ya bada labarin sa sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sahiha cikin ingantattun hadisai almutawatira ko mutawatirai fil ma'ana wa huwa rajulun min baitir rasul shi mahadi mutum ne daga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa min ali hasan kuma shi daga cikin ali hasan yake an gane bin ali ya khuruju fi akhir zaman zai fito karshen zamani wai bayyul muslimuna musulmai za su yi masa mubaya'a yujahidu fi sabilillah kuma zai jihadi saboda Allah wa yamlawul arba adalan kuma zai cika ƙasa da adalci wa yusalli bil muslimina kuma zai salla da musulmai wa bainama hum kazalika ana nan a hakan iz kharajal masihu ad-dajjalu sai dujal sai ya fito fala yazal muslimuna fi ina'in musulmai ba za su gushe ba a cikin gajiya minhu daga gare shi shi dujal din hatta yanzu la isa har isa ibn maryam kuma ya sauka alayhi salatu wassalamu fa hunaka masihani kenan akwai almasihu guda biyu an gane abin kuwa kenan yanzu in mun fahimci karatun yahudawa suna da a mahadinsu wanda suke jira shine mai shine dujal su ba musu da mu da su shi'a suna da mahadinsu yana nan abuwa a ƙarƙashin ƙasa shi ɗan husaini bin aliyu ne ahalar suna suna nasu wanda manzan Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallama shi kuma ɗan gidan hassan bin aliyu ne ina ba ta mun gane to lokacin da dujal ya zo a mahadi ya zo kenan mahadi da zai fara zuwa daga nan kuma sai dujal ya zo idan dujal ya zo zai taba mutane wahala daga nan kuma sai annabi isa ya zo da aka annabi isa su yi ma almasihu ne dujal ma almasihu kisa ya ce maka muna da almasihu guda biyu al'amasihu dalala huwa dujjal akwai almasihu batacce shine dujal wa masihul hidaya da kuma masihu mai shiryarwa huwa isa bin maryama alayhi salatu wasalam shine annabi isa dan maryam alayhi salatu wasalam an gane dan kaga muna da masihu guda biyu ɗaya batacce ɗaya kuma mai shiryarwa wal masihu dajjalu summiya bil masihi shi masihu dajjal an sa mai suna ne aka ce masa al masihu li sur'ati sayrihi fil ardi saboda saurinsa a cikin ƙasa sauri kamar iska li'annahu yuhayyi'u Allahu lahu mil asbabi dan Allah ya tanadar masa wasu sababai wasu dalilai ma yumakkinuhu min sur'ati sayri fil ardi wanda zai sa yi saurin tafiya a cikin ƙasa lil adha wal shar dan cutar da mutane da kuma sharri wal fitna da kuma fitina wasu miya bidujali min ad-dajali an sa mai suna dujal ne daga dajal yanzu mun ji dalilin da sa aka samar almasihu me yasa saurin sa yanzu kuma abin da yasa ake ce masa dujal daga kalmar aldajal ko alkazibu ƙarya an sa mai dujal da shi makareci ne la'anar dajjal huwa mubalaga fil dajali in kalmar dujal sigatul mubalaga ce akan dajal wa huwa alkazibu shine ƙarya la'annahu kazzabun dan shi mai yawan ƙarya ne hatta innahu yadda'i annahu huwa Allah har ma yana rishi Allah ne wa yaftunun nas zai fitin mutane bi sababihi illa man sabatahu Allah saboda dalilin sa sai dai wanda Allah ya tabbatar akan imanin sa Allah ka tabbatar da mu wa ma'ahu jannatun wa narun tare da shi akwai aljanna akwai wuta shi dujal din wa ya'malu khawariqa kuma zai ringa aiki irin wanda ya saba ma al'ada khawarika misali annabi isa in ya sa hannu a hammar sai fito fari sol idan ya jefar da sandansa sai da zama mucijiya kaga a wancan lokacin ya saba da al'adar mutane amma ta samu mu'jiza ce an gane to shi dujal zai fito da wasu abubuwa da suka saba ma al'adar mutane abinda mutane suka saba da shi wahiya khawari'u shaytaniya wannan abin da ya saba al'ada na shidanci ne laysat karamatin ba karama bace wa innama hiya khawariqu shaytaniya abin da ya saba ma al'ada ne na shaidan yujriha Allahu ala yadihi lil fitna Allah zai gudanar da su wayannan akan hannun shaidan ko dujal saboda fitina wabtila'il ibad kuma jarrabar bayi fa khatruhu shadidun da haka hatsarin sa mai tsanani ne Allah ya raba mu da hatsarin sa walizalika hazzarat minhu al'ambiya don haka duk annabawa sai sun ja kunnen mutanensu da dujal kowane annabi sai ya ja kunnensa akan dujal wa aksaru man hazzar minhu nabiyina amma wanda ya fi kowane annabi jan kunne akan dujal shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amarana an nasta'iza min fitnatihi fi salatina ya ma umarce mu mu nemi tsari daga fitilarsa a cikin sallolinmu mu في التشهد الأخير أتهير كشي حيث نستعيذ بالله من أربعين يند مكي نيمان تلن ألا دك أبو وغداه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر muna neman tsayi daga azabar jahannama daga azabar kabari wa min fitnatil mahaya wal mamati da kuma fitinar rayuwa da ta mutuwa wa min fitnatil masihi dajjal da kuma fitinar dujal mai shafa almasihu wa fitnatuhu hiya akbar fitna tajri ala wajhi al-ardi fitnar dujal ita ce fitina mafi girma da take gudanuwa akan ƙasa kirin duk wata fitina ta yanzu kake gani to bata kai ta dujal ba nafila ce mai sauki ce akan ta dujal wal iyazu billah hadha huwa al-masih ad-dajjal wannan shi ake cewa masih ad-dajjal wa bainama huwa kazalika ana nan a haka kadi dayakal musulmina musulmai suna cikin kunci wa azahum wa mutahanahum ya cutar da su ya jarabce su wa idza bil masihi isa ibn maryam kawai sai ga annabi isa dan maryam yanzu bin sama yana saukowa daga sama fa ya talabu dajjali wa ya qatuluhu annabi isa shi zai nemo dujal sai ya kashe shi wa yurihul muslimina minhu sai ya hutar da musulmai daga dujal wa yatawalla al-amr annabi isa kuma zai jagoranci al'amura wa ya'dilu fil ardi sannan ya adalci a cikin ƙasa wa yakthuru salib ya karya cross wa yaqtalu khinzir ya kashe aladu wala yabqa dinun babu wani addini kuma da zai saura illa dinin islam sai addinin musulunci tabtulul yahudiyya wa nasraniyya da yahudanci da nasaranci duk babu su wa adiyanul kufri haka nan ma addinan kafirai babu su wala ya baka il islam ba abin da zai saura sai musulunci wa ya hukumu bi shari'ati muhammadin da haka annabi isa zai yi hukunci ne da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya kono tabi'an lahu zai zama yana mai bin manzan Allah ne li'annahu la nabiyya ba'da muhammadin domin babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal masihu inma yanzulu tabi'an lirrasul da haka shi al masihu ya sauko ne zai bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa hakiman bi shari'atihi kuma zai yi hukunci dai da shari'arsa shari'atul islam wato shari'ar musulunci هذا هو ما يكون من ظهور الدجال ومن نزول masihi wannan abin da zai faru kenan daga zuwan dujal da kuma saukar almasihu isa dan maryam wasu miya isa masihan mun yi dalilin da yasa aka ambaci dujal da almasihu ko to shi kuma annabi isa an ambace shi da almasihu ne kila aka ce li'annahu yamsahu zal'aha fa yabra yana shafar mai ciwo sai mai ciwon ya warke bizin lahi da izinin Allah wa haza min mu'jizatihi alayhi salatu wassalam wannan na daga cikin mu'jiza ta annabi sa alayhi salatu wassalam annahu yamsahu bi yadihi alal ama zai sa hannunsa ya shafi makahu wal abarasa da mai kuturta wal akmaha da wanda aka haife shi makahu fa yazulu marduhu bi mashatihi sai ciwon nasa ya warke ya gushe saboda shafar annabi isa alayhi salatu wassalamu walizalika summiya almasih dan haka ne aka sa mai suna almasihu bi ma'ana almasihu abin nufi mai shafa da kenan akwai bambanci tsakanin masihi dajjal da kuma annabi isa almasihu bin maryam ina ba ta mun gane al-mu'allif malam mai littafi yace rahimahullah wal iman bi nuzul isa bin maryama da imani da saukar annabi isa dan maryam yanzulu zai sakko wa ya katulu dajjal ya kashe dujal wa ya tazawwaju kuma zai ya aure ma wa yusalli khalfal qa'imi min ali muhammad zai yi sallah a bayan wanda yake tsaye daga iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya mutu kuma zai mutu a wa yadfinuhu almuslimuna ko musulmai su bizne shi الشرح قوله والإيمان بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام إيماني لسوكر النبي عيسى عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الكبرى yana daga cikin alamomin tashin alkiyama babba nuzulu ya'ani min samai abin nufi saukar shi daga sama li'anna Allah rafa'ahu domin Allah ne ya dauke shi ya daga shi lamma aradul yahudu qatalahu lokacin da yahudawa suka yi nufin kashe shi waja'u ilaihi sai suka zo gurin annabi isa liyubashiru qatalahu domin su ga yadda za a kashe shi wa salbahu da kuma giciye shi wa dakhalu alaihi sai suka shiga gurin sa rafa'ahu Allahu min bayna aidihim Allah sai ya dage shi ya dauko shi ya daga shi a gaban su wahum lashirun ba sani ba wa alƙa shabahahu sai ya jefa kamanninsa kamannin annabi isa din ala rajulin akan wani mutum a fuskar wani mutum fa qatalu zalika rajul sai suka kashe wannan mutumin ya zannuna annahu almasihu suna tsamman shine almasihu isa walaysa hukum ba shi bane qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ma qataluhu wa ma salabuhu ba su kashe shi ba ba su giciye shi ba walakin shubbi halahu sai dai an kamanta musu ne akwai ma'anoni guda biyu akan shubbiha tana amfani da rikitarwa walakin shubbi halahu sai dai an rikitar da su ne walakin shubbiha sai dai an kamantar musu ne wallahu alam fa alqallahu shib'a shibhahu ala hadha ar-rajuli Allah sai ya sa shubiha kamar kamannin annabi Isa akan wannan mutumin kila sai aka ce li anna hadha ar-rajulu huwa allazi dallahum alayhi wannan mutumin shi ya nuna mai hudawa annabi Isa ga inda yake boye da haka Allah sai ya sa mai sifar annabi Isa fa aqabahu Allah Allah sai masa horo na laifin da yayi wakila ko kuma aka ce innahu min atba'i Isa a'a shi mutumin na daga cikin mabiyan annabi isa mil hawarina na cin hawariyawa ne ƙalahu isa sai isa ya ce masa alaihi salatu wasalamu sayulka alaika shibhi za a jefa maka kamannina wata kunu lakal janna kuma za ka zama ɗan aljanna fasa barar rajulu mutumin sai ya yi haƙuri wata ƙabbala hada shubai ya karɓi wannan kamannin walƙatala aka kashe shi wassalaba kuma aka giciye shi la'annahu yurujul janna bizalika dan yana son shiga aljanna da haka mun sa manganu guda biyu kenan ko daya wanda ya jagoranci yahudawa ya nuna musu inda annabi isa yake aka ce shi aka sawa siffa aka kashe shi daya aka ce a'a sahabban annabi isa ne annabi isa ya ce masa to gashi gashi amma zaka shiga aljanna kuma amince ina ba ta mun gani ƙauluhu yanzulu annabi isa zai sauka fa ya katulu dajjal ya kashe dujal ya katulu dajjala bi babi ludda zai kashe dujala a gun aka cewa babu ludda wa huwa makanun ma'rufun guri ne sananne ya tulubu isa ibn maryama alayhi salatu dajjal annabi isa zai nemi zai yi ta neman dujal fa idza ra'ahu idan annabi sai ya ga dujal zaba sai rinka narkewa dujal din sai rinka narkewa kama ya zubul milhu fil ma'i kamar yadda gishiri yake narkewa a cikin ruwa sun ma yadanu minhu sannan annabi isa sai ya kusanto gurinsa fa ya darabuhu bi hirbatihi sai ya bige shi da makaminsa fa ya katalo sai ya kashe shi ta yiwu yahudawa sun san wannan labarin sai suke yin fim da boss da stago sai ga wani yana narkewa ko mutu gani irin nafin ba yawwa ila kwaikwayo ne ƙauluhu wa ya tazawwaju wa yusalli khalfal qa'imi min ali muhammad zai yi aure kuma zai yi sallah bayan tsayayye daga cikin mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam qawlu tazawwaju jaa fi ba'd al-asari yazo a sashin wasu asar asar lakinnahu lam yasbut amma dai magana ba tabbata ba amma annahu yusalli batan auren kenan ba ta labari bai tabbata ba batan auren da zai yi amma annahu yusalli khalfal ba'a mahadi fa hadha thabitun amma annabi isa zai salla a bayan mahadi wannan tabbatacce ne ya tulubu minhul mahadi an yi salli bil musulmina shi mahadin zai ce wa annabi isa yau mutane sallah la'annahu yanzulu waqta salat fajiri don shi annabi isa zai sauko ne lokacin sallar asuba wal muslimuna mujtami'una lis sala kuma lokacin musulmai sun hadu sun taru domin yin sallah fa yutlawa minhu mahadi sai mahadi ne me shi an yi salliya bil musulmina yi wa musulmi sallah fa ya ƙol masihu sai almasihu ya ce la a a ba'adukum li ba'adun a imma sashinku ku ne limaman sashi fa yi salli kalfal mahadi da ka nabi isa sai ya salla a bayan mahadi wal qa'imu shi qa'imun huwa al mahadi shine mahadin muhammad bin abdullahi sunansa muhammad bin abdullahi shi mahadin ismuhu kasmin rasul sunansa kamar sunan manzalar sallallahu alaihi wasallam wasu ma'abihi kasmi abin rasul sunan babansa kamar sunan baban manzalar sallallahu alaihi wasallam wa huwa min baitul hasan bin ali shi kuma ya fito daga ɗakin alhasan dan aliyu qalu suka ci alhikmatu wallahu alam hikimar haka Allah shine mafi sani annal hasan radiyallahu anhu alhasan Allah ya ƙara masa yarda lamma tanazala an khilafa lokacin da ya sauka akan khalifanci in ba manta ba da rikici yayi rikici sai ya sauka da kan khalifanci bayan ya shafe wata shida sai ya barwa ya bar muawiya an gane to dalilin hakan ne min ajalin haƙani dima'il musulmi ya yi haka ne domin tsare zubar da jidadan musulmai a karmahullahu Allah sai masa karamci faja alal mahadi min zuriyatihi Allah sai sanya mahadi daga cikin zuriyar al-Hasan bin Ali qauluhu wa yamutu wa yadfinu muslimuna zai mutu musulmai su buzne shi hadha huwa hadha fil qur'ani wannan magana tana al-qur'ani Allah yake cewa wa in min ahli kitabi babu wani daya daga cikin ahli kitabi illa lau'min nabi fati ya iman da shi kabal mauti kafin mutuwarsa kafin mutuwarwa kafin mutuwar ahli kitabu ko kafin mutuwar annabi isa na ma gani malami ne mai yawa an gane amma malai aka hujja kafin mutuwar annabi isa ne nisa ya ta 159 fa huwa ya mutu kama ya mutu kullul bashar shi zai mutu kamar yadda kowanne mutum yake mutuwa wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld ya manzo Allah ba mu sanya wa wani mutum kafin kai ya dawwama ba afa in mita to kai idan ka mutu fa humul khalidun su dawwama ne daka babu wani annabi ko ba wani mutum da zai dawwama sai ya mutu al-anbiya'i ayata 34 fa huwa yamutu alayhi salatu wassalamu daka annabi isa zai mutu fi akhir umrihi a ƙarshen rayuwarsa allazi katabahu Allahu lahu wa Allah ya rubuta masa wa ya dafunuhu musulmuna musulmai su bizne shi kama ya dafununa mautahum kamar yadda suke bizne mutattunsu za mu tashi a za mu tsaya ne insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah